إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوة أولا مجلسنا من تفسير القرآن ميجرما أولا سافياتا sha biyu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara 2025 miladiyya muna karatu kuma cikin tafsiri mai suna taisirur rahman fi ikhtisari tafsiri muhyi sunnatul bagawi al-musamma ma'alimut tanzil na al-abdul faqir ghafara Allahu lahu wa liwalidai sannan kuma mun fara karanta bayan mun karanta ayoyi da suka yi magana akan kissar annabi adam alaihi salam da yadda Allah ya bijiro wa mala'iku cewar zai halicci annabi adam ya sanya shi a doron ƙasa mala'iku suka nuna cewar ba su ƙi ba kuma baƙi suke ba amma suna so su ji hikimar da take son a sanya mi wannan halitta a bayan ƙasar kasancewar an halitta wasu kafin annabi adam su ne banul jan wato aljanu su kuma da aka sanya su a doron ƙasa da suka zo barana da kashe juna suka ringa yi Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba ya halitta annabi adam alaihi salam girmamawa da darajantawa sai Allah ya fifita shi akan mala'iku ta hanyar bashi ilimin da su mala'ikun ba su da shi sannan ya umarci mala'ikun su yi masa sujada domin yin da'a ga Allah suka yi sujada gaba ɗaya banda iblis shi ya ƙe girman kai saboda tun dama shi yana ga ko ya rena halittar annabi adam yana ga shi asalinsa wuta ne annabi adam kuma daga yumbu ne shi a ƙiyasinsa duk da malamai sun marnadi yana cewa me a asjudu liman khalaqta tila shi yana ga cewa tsayin wuta ta fi atsayin duk da malamai suka ce ba haka bane ita tsayin alkhairi take tare da shi kullum wuta fa kuma da ta dafa ma abinci ai shari ne tattare da ita ko wannan kenan don haka dai iblis ya ƙi wannan ya janyo masa taɓewa wannan kenan girman kai sababi ne na taɓewa bayan mun karanta ƙisar annabi adam mun fara karanta kuma ayoyi da suka yi magana akan bani isra'il su kuma wasu halittu masu wahalar sha'ani wato ya annabi adam tsatson annabi yaqub amma kuma suna da wahalar sha'ani sun wahalar da annabin da aka tura musu shine annabi musa shi yasa annabi Musa lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da annabi sallallahu da aka fallanta masa sallah 50 a annabi sallallahu da annabi Musa ya tambaye shi me aka farlanta maka yace sallah 50 cewa ya ce wa annabi sallallahu ka koma ka nemi sassauci a wajen ubangijin ka yace an jarrabe ni da bani Isra'il sun bani ciwon kai kinan kun ga wannan dalilin yasa ya ce annabi ya koma tsammanin sa mu ma irin me bani Isra'ila ba mu kusa da su ba ba mu kusa da su ba bani isra'il suna da wahalar sha'ani za mu ji yau ayoyi duk abin da aka ce su yi to akasinsa suke mun fara karanta ayoyi da suke magana akan ni'imomin da Allah ta'ala ya musu sannan ya bibita su akan mutane na zamanin su sannan ya tuna musu ni'imar cewar fir'auna da ya samu bani isra'ila yanka 'ya'yansu maza yake bar mata a raye wanda kuma ya ga da ƙarfi a jikinsa sai ya bautar da shi wato ya sa shi wani aikin da zai kare rayuwarsa na wahala yana yi duk wannan ni'ima ne da Allah ya musu sannan ya faɗa mana daga cikin ni'imar da ya musu annabi Musa da mabiyansa su wato bani Isra'il kenan lokacin da Fir'auna ya biyo su yake son halakar da su annabi Musa ya duka teku tekun nan yami ya tsage an tsallake da su don haka suka tsira sannan kuma mun ji daga ni'imar da Allah ya musu shine ya karɓi tubarsu lokacin da mai suka riƙe ɗan maraƙi suka bauta masa an gane dukkan waɗannan mai ni'imomi ne sannan daga cikin ni'imomin aya da muka wato ainihin karanta akwai wato Allah yana saukar musu da alman wasalwa wato dirɓa ko manɗo da kuma mai ɗayan cila shine abincin su ba wahala ba sai ka je leburanci ba za ka samu abinci ka ci an gane amma duk da haka suka ce katala na hala bi halawati suka ce ya ishe su kawai a nema musu wani abu na daban sannan daga cikin ni'imar aya da muka tsaya wacce aya ta hamsin da bakwai kenan Allah ya ce daga cikin ni'imar shine wa zallanna alaikumul ghamama Allah ya saukar musu da mi wato ani al-ghamam shine farin gajimare wa anzalna alaikumul manna wassalwa sannan ya saukar musu da alman wannan shine dirba din ko mando da kuma yan cira din Allah ya ce kuma ku ci ku sha kada ku wato wato kuma Allah ya ce ba su zalunce mu ba sai dai kawunan su suka zalunta ta yanda suka ce sun gaji da wato ainihin wannan abu da Allah ta'ala ya saukar musu yau za mu ci gaba da wato ainihin karanta ayoyi da suke magana akan baiwar da dai Allah ya wa bani Isra'ila na ni'imomi da kuma yadda su kuma suke kafirce waɗannan ni'imomi din sai Allah ta'ala yake cewa wa iz kunna dkhulu hadhihi alqarya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القضية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكما منشي كشغوانا القرية فكلوا منها كتشدق غريتا حيث شئتم ta yanda kuka so ragadan da yalwa wadda kulul baba sujada sannan ku shiga kofar garin kuna masu risinawa wa kulu hitta sannan kuna faɗin wannan kalmar ta hitta na ghafir lakum khatayakum za mu gafarta muku kusakuranku wa sanazidul muhsinin sannan da sanu za mu ƙara wa wanda yake mai kyautatawa fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗanda suke azzalumai suka musanya maganar da ba ita aka ce musu su faɗa ba fa'anzalna alallabi na zalamu rijizan minas sama Allah ce sai muka saukar waɗanda suka yi zalincin azaba daga sama bima kanu ya saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci wato fita daga yi wa Allah ɗa'a wa iz qulna dkhulu hadhihi alqarya kuma mun ce ku shiga wannan alqarya qala ibn abbas radiyallahu anhu ma hiya ariha wato wannan alƙarya ita ce ake ce da ita ariha wanda yanzu haka wato gari ne a Filistin wahiya qaryatul jabbarin shine garin waɗannan jabbarawa din ko da Allah ba mu labarin su a cikin suratul maida ko kana fiha qaumun min baqiyati adin akwai sauran wato mutanen adawa a garin yuqalu lahumul amalika sunan da ake ce musu kenan al amalika wa ra'suhum uj ibn unuq wato jagoran su wannan kabila shine uj dan unuq Allah ya ce da su fakulu minha haythu shi'tum ragadan idan kun shiga wannan gari to ku ci ta yanda kuka so wato da yalwa muwassan alaikum ai me yalwa akan ku wadkhulul baba sannan ku shiga kofar yani baban min abwabil qarya wato ku shiga kofar kofa daga cikin kofofin wannan alƙarya wa kana laha sab'atu abwabi wannan gari yana da kofofi bakwai kun ga an ce da su kawai su shiga kowace kofa ma sujjadan suna masu sujjada ay ruk'an ai masu ruku'i khudda'an masu wato ainihin kaskantuwa munhanina masu risinawa wa qulu hitta sannan ku ce hitta fata da yace ai hutta anna khatayana ma'ana hitta kenan kuna neman Allah ya sarayar muku da laifukan ku ma'ana kuna roƙon Allah istighfari kenan ko naghfir lakum khatayakum idan kun faɗi wannan kalma to za mu gafarta muku kusakuranku an gane iya abin da aka ce kenan abu biyu su shiga mi suna masu risinawa ko sannan suna masu faɗin mi heppa ba su yi ɗaya ba ba su risina ba kuma ba su faɗi kalmar mi heppa ba wannan su ne bani isra'il wa qara ahlul madina naghfir bil ya'i wa dammiha wato yan madina nafi'u da abu ja'far sun karanta wato naghfir din nan da ya kuma da mata dhamma wa fathil fa da fa'un a mata fataha sai suka karanta kenan yughfar haka suka karanta wa qara ibn amir bitta wa dhamma wa fathil fa tughfar haka ibn amir ashami ya karanta wa fil a'raf qara'a jami'an wa yaqub bitta wa dhamma amma a'raf dukkan su da nafi da ibn amir ashami da ma yaqub sun karanta wato ainihin da ta da kuma dhammanta da kuma fata akan fa'un tughfar kenan arab shine aya ta 161 wa dukhul babu sujjadan naghfir lakum khati'atikum an gane wa qara al-akharuna fihima sauran qurra sun karanta waɗannan gurare guda biyu na bakara din nan naghfir lakum khatayakum da kuma na can cikin suratul araf din naghfir lakum khati'atikum din sun karanta binas bin nuni wato da nasaba akan nunin wa kasril fa naghfir kenan وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا Allah ya ce masu kyautatawa kuma da sanu za mu kara musu lada daga falalan fabaddala faghayyara alladhina zalamu anfusahum wato waɗanda suka zalunci kawunan su sai suka canja wannan magana wa qalu qawlan ghayra alladhi qila lahum suka faɗi magana ba wacce aka ce da su su faɗa ba wa zalika annahum baddalu qawla al-hittati bil hinta wanda sha'anin yake sun canja faɗin hitta hutta anna khatayana Allah ka sarayar mana da kusakuranmu da faɗin hinta wato alkama istighfafan bi amrillah domin rena umarni na Allah wannan yanzu kuna gane ba ne Isra'il ko to Allah ta'ala ya ce ku yi kaza ku ce kaza shi yasa tun farkon Qur'ani Allah ya tarbiyantar da mu wato mu nemi Allah ya tsare mu daga tafarkin wato su Yahudawa ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سنة المغضوب عليهم su yahudawa me yasa malamai suka ce saboda dulefin da kaga bai yahuda yayi to da sani ba ya jahilta bane sun sha zuwa wajen annabi sallallahu alaihi su ce za su tambaye shi tambaye da ba wanda ya sani sai annabi annabi ya ce in na faɗa muku ita za ku musulunta sai su ce za mu ji da kunnuwanmu kawai idan ya faɗa musu sai su ce da gaske kake wannan magana ta tabbatar kai manzon Allah ne sai su kaɗa kai su tafi wa iyara kulla aya yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir duk abin da zaka zo musu da shi za su kawar da kai ne kawai su juya su ce wannan sabon sihiri ne kuma fa sun sani amma dan haka dai sai suka canja wato ainihin umarnin da Allah ya musu su shiga suna masu risanawa basi ba su ce hitta basi ba wala kantar da umarni na Allah an hammam ibn munabbihin annahu sami'a abu hurairah radiyallahu anhu yaqul Hammam dan Munabbih ya ji Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda na cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qila li bani Isra'il an ce da bani Isra'il udkhulul baba sujjadan wa qulu hitta ku shiga wannan gari kuna masu risinawa sannan ku ce hitta fabaddalu sai suka musanya fadakhalu yazhafuna ala astati sai suka shiga suna jan gindi an ce ku shiga kudan sun kuyar da kai ku risina sai suka shiga ba da haka ba wa alaikum salam wa rahmatullah sannan kuma wato ainihin wa qalu habbatun fi sha'ratin sannan maimakon su ce hitta ko sai suke ce habba kwaya fi sha'ratin wato a cikin gashi me ma'anan zancen kawai rena umarni na Allah ba za su faɗa ba an gane kuwa fa'anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama' sai muka saukar wa waɗanda suka zalunci kawunansu nan suka yi zalunci muka saukar musu azaba daga sama su waye suka yi zalunci su ne allazina baddalu din nan qaulan ghayra allazi qila lahum an gane waɗanda suka musanya umarnin Allah din nan suka musanya abin da Allah ya ce su faɗa su ne suka yi zalunci sai Allah ya saukar musu azaba daga sama qila a wani kaulin an ce arsalallahu alaihim ta'unan fa halaka minhum fi sa'atin wahida 70 alfa Allah ya turo musu annoba ne saboda wannan laifi da suka yi a sa'a ɗaya mutum dubu saba'in suka halaka. Bima kanu ya ya asun, Allah ya musu haka saboda me fasikanci da suke wato ai laifi da suke wa yakhrujuna min amri Allah ta'ala dama alfisku shine alkhuruj ko to saboda fita da suke daga barin umarnin Allah ta'ala in Allah ya ce su gabar sai su yamma to kun ga nan sai mu fa'idanta cewar Allah ya ce kai kaza kai kai akasin haka zalunci ne sannan kuma mutum ya jiye wa kansa aikata irin wannan zaluncin azabar Allah ta ne ta sako mishi da haka mu Allah ya ce mi ka sa tufa ga yanda za ka sa tufa ga yanda za ka yi kaza in kai akasin haka ka zalunci kanka da haka kun ga dai bani Isra'il gashi Allah ta'ala ya musu ni'imar cewar mi gari ne suka yi fatahinsa to ku shiga garin an gane kuma in kun shiga garin duk abin da kuka samu ku ci halala an halalta muku iya abin da kuma ake so a wajen ku abu biyu ne ku ce hitta kuma ku shiga mai sujjada amma suka shiga mai hafuna ala astatihim kowa ya shiga yana jan gindi kuma maimakon su ce hitsa suka ce himta Allah ta'ala shirye da mu mu je mu
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون jazakallahu khairan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa idis tasqa Musa li qaumi to kuma annabi Musa ya nema wa mutanansa shayarwa Allah ya shayar da su ruwa fa qulna sai muka ce idrib bi asaka al-hajar to ka bugi dutse wannan dutsen da sandarka fanfajarat min husnata ashrata aina sai idanuwar ruwa guda goma sha biyu suke kwaraya daga wannan dutse kada alima kullu unasin mashrabahum kowanne mutane sun san mashayarsu da za su je su sha kulu wato sai muka ce ku ci washrabu kuma ku sha min rizqin lahi daga arzikin Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin kuma kada ku yi barna a bayan ƙasa wa id qultum ya Musa kuma kun ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid mu fa ba za mu yi hakuri akan abinci ɗaya ba fad'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tunbitul ard ya fitar mana daga abin da ƙasa take tsirarwa min baqaliha wato daga ganyayyaki abin da yake ganyayyaki a samu wani alayyahu a samu salak a samu kaza wa qisaiha sannan da kuma wato ainihin nau'i na duma ko kankana waɗannan ana ce da su sune qissa an gane irin wannan suke so wa qisaiha wa fumiha da kuma abin da ya shafi tafarnuwa wa adasiha da adas an gane wa basaliha da albasa an gane qala sai annabi Musa ya ce atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yanzu za ku musanya wanda yake walakantacce da wanda shine mai alkhairi to ihbitu misran to ku sauka zuwa ga wato birni daga kowane birane fa inna lakum ma sa'altum lalle za ku samu kuna da abin da kuke wato tambaya kuka roka wa duribat alaihimu dhillatu wal maskana sannan an buga musu wato ainihin kaskantuwa da kuma mi walakantuwa wa ba'u bi ghadabin min Allah sannan kuma sun dawo da fishi daga ubangiji ta'ala zalika wannan ya same su ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayril haqq sannan suna kashe annabawa ba bisa haƙƙi ba zalika duk wannan ya same su ne bima asawwa kanu ya'tadun saboda laifi da suke aikatawa kuma da ƙetare iyaka da suka kasance suna yi wa idh istasqa Musa talaba suqya li qaumi wato annabi Musa ya nema wa mutanansa shayarwa wannan yake nuna halaccin me istisqa an gane in an shiga fari an shiga rashin ruwa to a dai wajen mutane na gargari lokacin annabawa da ya kai su nagarta a je a ce su roki Allah ba da ruwa an gane kuwa kun ga annabi Musa yayi annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi an shiga fari wani balaraban kawai annabi yana kan mumbari ya zo ya ce ya rasulallah dukiya da hanyoyi da dabbobi sun halaka annabi sallan a kan mimbari ya daga hannu wanda yake nuna halaccin addu'a roƙon ruwa akan mimbari da kuma nuna halaccin daga hannu a lokacin addu'a roƙon ruwa akan mimbari sannan ba a daga hannu lokacin da liman yake mimbari yake addu'a idan har ba roƙon ruwa zai ba shi ma baya halasta ya daga hannu su ma ma baya halasta su me su daga hannu iya abin da zai ishara da wannan asababa din an gane kuwa amma in roƙon ruwa ne ya halasta liman yami ya daga hannu makura ko da an game har wato ainihin hamatan shaka ne su sani ya ya daga hannu ya kai makura yana roƙon ruwa sahabin da ya rawaito wannan hadisi Anas dan Malik in ban manta ba yake cewa wallahi sama sharwal take ba hadiri annabi annabi sallallahu bai sauka akan mimbari ba da kirmuka koma gida saboda ruwan sama annabi sallallahu ya yi addu'a Allah ya karba to haka annabawan Allah idan sun yi addu'a Allah yana ne yana karba mu ma idan mun zama nagari mun bi Allah mun masa da'a sai mu zama waliyan Allah da Allah hadisin kudusi yake cewa ne idan mun roke shi kai waliyin Allah in ka roke shi Allah zai mi amma duk waɗannan waliyan ka zage su da uwarsu da ubansu da su ba abin da Allah zai ma saboda ƙarya suke ba waliyai bane fasikan mutane ne suna jin cewa su alloli ne suna cewa shaunan su ne alloli ne tun yaushe malaman mu suke kace-kace da su kuma malaman lafiya suke kara da arziki da waliyai ne na Allah man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya taba waliyin Allah Allah baya bashi amma Allah ba waliyai bane mu ma kanana muna taba su kuma mu kwana ne mu kwana lafiya bare manyan mu dan haka ka zama na Allah sai ka zama wali nawa Allah kuma ba wai gado ake ba ba wai kuma zama Allah ne yake mai da kai ta hanyar mai da'a in ka zo mutumin kirki sai ka zama waliyin Allah Allah ya shiryar da mu da haka dai wannan gaba ta nuna halaccin roƙon ruwa wadhalika yanda sha'anin yake annam atishu fitihi wato lokacin da suka shiga dimuwa din nan kishi ya kama su fasalu Musa an yastasqiya lahum sai suka roki suka nemi annabi Musa ya wato ainihin yi musu addu'a ya roƙa musu shayarwa Allah ya shayar da su wato an yastasqiya lahum fa fa'ala sai annabi Musa aikata fa waha ilaihi kama qala sai Allah ya masa wahayi kamar yanda yace fa qul nadrib bi'asaka al-hajar sai muka ce da shi ka bugi dutsen nan da sandarka kenan sandar annabi Musa mu'jizozinta da yawa ko in ya jefa ta sai ta zama maciji macijin kuma nau'i nau'i ko wani sa'in ta zama mai hayatun tas'a wani sa'in ta zama mai thu'banin mubin ko ko ta zama katon macijiya ko kuma ka ganta mi tana abubuwanta kamar wani mai dan karamin maciji ga ta katuwa amma ba ta jin nauyin mi nauyin jikinta sannan kuma daga cikin mu'jiza na sandar ya bugi teku teku din nan ta sandare kowane ruwa ya haɗe kansa shi da bani isra'il sun tsallaka to daga cikin aikin sandar kuma gashi nan idan sun ji kishi sai Allah ya ce yana bugan dutsen nan in ya buga sai wato ainihin sai dutsen idanuwar ruwa su bulbulo kuma ba abin mamaki dan dutse ya fidda mi ruwa saboda Allah ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu daga cikin duwatsu akwai wanda daman koramai suke mi fita daga ciki shi yasa ga dan uwana yace ma akwai hasashen da aka yi Adam ya Adam akwai hasashen da aka yi dutse a Bauchi in aka kuskura aka fasa shi la Allah maliya ne za ta fashi kuma akwai duwatsu haka dutsen da yanzu wani daga an fasa wani guri ruwa fara bulbula ko kai wasa sai ya tashi garin da yake kusa da shi da aka dutse yana haka karkashi wannan malamai suka ce ma to mu'jizar annabi Musa sallam ta ma fita annabi Musa idan annabi Musa sai ya ɗau sanda ya buga wa dutse annabi sallallahu ruwan aka nemo dan dadai ya sa hannunsa sai ta tsakanin yatsunsa ruwa ya ringa bulbulwa mutane sama kusan kiman dubu da ɗari biyar sai da kowa ya sha sha da dabbar sai ya ɗebi na guzuri an gane kun ga dai annaba Allah yana karfafan su da me al-mu'jizat mu'jizozi an gane dan haka dai sai muka ce to tunda sun nemi a shayar da su ruwa sandan nan taka bugi dutse قال ابن عباس abla dan abbas yake cewa kana hajaran khafifan murabba'an wato dutse ne dan karami mai kusurwa hudu ala qadri ra'sur rajul wanda gwargwadon girman kan mutum ne kana yad'uhu fi mikhlatihi yana sanya shi ami lalitarsa jaka yar jakarsa fa idza ihtaju ila alma duk lokacin da suka buƙaci ruwa wada'ahu sai ya ajiye shi wa darabahu bi asahu sai duka shi da sandarsa an gane to sai ruwan yami ya bulbulo wa aktharu ahli tafsiri yaqulun mafiya yawan malaman tafsiri suna cewa in bajasat wan fajarat wahid an gane da Allah ya ce fan bajasat a wani wajen ana ya ce fan fajarat to duka ma'anansa ɗaya ne fan fajarat ai fa daraba fan fajarat ai salat ai wato fan fajarat din nan ai ya duka dutsin sai wato ainihin ruwa ya kwaranya daga dutsin min husnata ashrata aina daga dutsen sai idanuwar ruwa goma sha biyu ya wato ainihin gangaro ya fito daga ciki ala adadin asbab wato gwargwadon mi hauloli wato ko ƙabilu na wato ainihin bani isra'il bada alima kullu unasin mashrabahum kowanne ƙabila ta san mashayarta موضع شربهم أي قرب شنسو لا يدخل سبط على غيره في شربه wata haula ba ta shiga wata wata kabila ba ta shiga mi wata kulu washrabu min rizqillah ay wa qulna lahum Allah ce sai muka ce da su ku ci min almanni kulu min almanni wasalwa wato ku ci daga wannan dirba din ko mando da kuma daga yan cila din nan washrabu min alma to ga kuma ruwa ku sha fa hadha kulluhu min rizqillahi wannan dukkana daga cikin arzikin Allah ya atekum bila mashaqqa yana zuwa muku ba wuya arziki daga sama ruwa kuma ba ya kaje rijiya kaja ba amma me Allah ya musu kashe din cewa wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku me kada ku yi tafiya a bayan ƙasa kuna masu barna wal aisu al aisu da Allah ya ce wala ta'thaw ashaddul fasad shine mafi tsananin barna ma'ana kar ku kuskura ku yi haka kenan Allah ya san su yace kar ku yi amma kuma sai da suka yi daga cikin barna suka sa annabawa a gaba duk annabin da ya zo yana musu wa'azi akan abin da ya saba sauran su ko sai sa shi a gaba su kashe duk kuma alkawarin da annabin ya ce su ce a ce Allah ya musu kaza za su yi kaza sai a sa Allah ya musu mi sai su ki shi yasa da da Quraisha suna so su kwaikwayi bani Isra'ila suke so su yi wasu sharuɗa Allah ya ce wa annabi sallallahu ka faɗa musu za a yi da sharaɗi ɗaya idan suka kafirci za a musu azabar da a tarihi ba a taɓa yi ba annabi ya ce ya Allah kar a musu kar a ba su abin da suka nema to da haka ɗabi'an bani isra'ila ke zai ce a masa kuma aka masa ne ba zai cika ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa iz qultum ya Musa wato kuma kun ce ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid mu fa ba za mu iya hakuri akan abinci ɗaya ba wa zalika annahum ajma'u yanda sha'ani yake duk sun tattaru wa sa'imu min aklil manni was salwa cewa sun gaji da cin wannan abubuwa da ake kawo musu ba wahala an gane wa inna ma qala ala ta'amin wahid sani kawai Allah ya ce ala ta'amin wahid kuma abinci akan abinci ɗaya kuma abincin ai ba ɗaya bane ko wa huma thnani kuma abincin biyu ne li anna al-araba tu'abbiru an al-ithnayn bi lafz al-wahid domin larawa bisa ɗabi'an su abu biyu suna iya kiransa da lafazin abu gudana kama tu'abbiru an al-wahid bi lafz al-ithnayn kamar yadda wani sa'in abu ɗaya ne ma sai su ambace shi da me da lafazin abu biyu ka qawli ta'ala yakhruju minhum al-lu'lu'u والمرجان وإنما يخرج من المالح دون العذب nan minhu ma din daga ruwan da yake al'az wal malih duk da kuma yace lu'lu'u din da marjan yana fitowa ne daga mi al'az an gane kuwa min al malih ka daga al malih ba al'az ba an gane fad'u lana rabbaka fas'al li ajlina wato ka roƙa mana ubangidinka saboda mu yukhriju lana mimma tunbitul ard ya fitar mana mu yanzu daga abin da ƙasa ne take tsirar da shi an gane min baqaliha mu samu ganyayyaki duk abin da yake nau'i na ganye muna samun shi wa qisaiha da kuma abin da yake nau'i na duma ko kankana ko wani abu daban wa fumiha da kuma tafarnuwa abla da abbas kuma yace fum din shine al-khubz shine qala ibn abbas wal fumu al-khubz wa adasiha da adas dinta adas nau'i ne na abinci wanda akwai shi a kasar larabawa nan sukan ce wake amma ni na fi ganin ya ma fi kusa da cicinga an gane kuwa ya mafi kusa da cicinga shine adas an gane wa basaliya da kuma albasa qala lahum musa alaihi salam sai annabi musa ya ce da su atastabdiluna alladhi huwa adna akhas wa arda billadhi huwa khair ashraf wa afdal yanzu shin za ku musanya abin da yake akhas wa arda wala kantacce kaskantacce billadhi huwa khair da abin da yake ashraf wa afdal shi yafi daraja da falala wa ja'ala al-hinta adna fil qima wa in kana hiya khairan min al-manni was-salwa na annabi Musa ya wato sanya al-himta din nan da suka ambata a can baya ko da suka neme ta maimakon su hita suka ce himta ya sanya ta kimanta bata kai mi al-manni was-salwa ba wato waja'ala al-himta adna fil qima ya sanya ta mafi karantar mi daraja wa in kana hiya khairan min al-manni was-salwa duk da tafi al-manni was-salwa so da himta din nan alkama za ka yi fulawa ko fulawa za ka yi biredi za ka yi cibi za ka yi kaza amma dai shi sai ya fifita himfa din alkama a kan me wannan dirba din da kuma asalwa din ko wato au arada annaha ashal wujudan ala al'ada an gane وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هي خيرا من المن والسلوى نعم أو أراد كوكما ينعنفن أنها أسهل وجودا على العادة واتو nan ko ma'anar ta fita ko nan yake cewa wa ja'ala al-hinta adna fil qima wa in kana hiya khayran min al-manni was-salwa أو أراد أنها أسهل وجودا على العادة ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم تولن قبل ديتافي زي يضموا النبي موسى ya ce musu yanzu za ku musanya abin da yake adina billazi huwa khair abin da yake nufi abin da Allah ya zaba muku shi yafi alheri abin da kuka zaba wa kanku bai kai na Allah alheri ba to wannan zai iya zama shine wato ainihin wajihi din sai ya zama wannan duk da muka shigar ma ba bukatar ne shigar da shi an gane na'am sai annabi Musa ya ci gaba da ce da su ihbitu misran ya'ni fa in abaitu idan kun ki illa zalika sai haka din kuke so irin wannan nau'ika abincin kuke so ko to fanzilu misran to ku sauka zuwa ga wani birni min al-amsali daga birane fa inna lakum ma sa'altum min nabatil ardi kuna da abin da kuka roka daga mi waɗannan tsaron ƙasa din wa duribat alaihim dhilla Allah ya ce an buga musu wato wa duribat alaihim ju'ilat alaihim ulzimu wato an sanya akan su kuma an lazumta musu azilla az-zullu wal hawan kaskantuwa da walakantuwa wal maskana al faqr talauci shi yasa diyan da bai yahuda yake har yanzu kaskantacce ne diyan da yake kuma talaka ne talauci ko da baka ga na gangar jiki ba amma akwai talaucin ina zuciya yahudawa ba yanda yanzu babu kaskanci ta tare da su kuma da kaga kamar su ma kaskantattu ne walakantattu an gane ba su da izza sai sun taro gabar sun nemo taimakon kudu da arewa an gane ba su iya tsayuwa da da kafafuwan su wannan kuma kaskanci ne ga talauci kalan su kawai da ka gani kalan talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah raja'u wato suka dawo kuma da fishi daga ubangiji wala yuqalu ba'u illa bi sharri ba a cewa ba'u din nan sai abin da yake nami shari kaga alqur'ani kalmomin da yake amfani da su ma can kun ga wala ta'afau nan kuma ba'u zalika ayl ghadab wannan fishi da ya same su bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda sun kasance suna kafircewa ayoyi na ubangiji ta'ala wa yaqtuluna nabiyina sannan suna kashe annabawa Allah ko ya ce innal ladina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqqin ko wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qist minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim ulaika alladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasir to su yahudawa haka suke yaqtuluna al-anbiya'a wa yaqtuluna an-nabiyina duk annabin da yazo ya saba da abin da suke suke kai to shikenan sai mi sai kisa an gane kuwa tafarrada nafi'un bi hamzin nabi wa babihi nafi'u wanda shine wato ainihin wannan da rawuyen shi kenan wannan warsh da qalun ko suna karanta annabiyina dinnan da babi da hamz sai su ce annabiyina ko annubuwa su ce annubu'a an gane al'ambiya sai su ce al'ambi'a an gane annabi sai su ce annabi da alhamza an gane haka suke karantawa fa yakunu ma'anahu to anan sai zama ma'anansa al-mukhbiru min an ba yun biyu wato suna kashe masu ba da labari masu ba da labarin abin da Allah ya saukar musu wal qira'atul ma'rufa amma sananniyar qira'a tarkul hamza shine barin alhamza a ce annabiyina annabiyu annubuwa an gane kuwa ko kuma al'ambiya yawa walahu wajhani to wannan kira'a tana da fuska biyu ahaduhuma ɗayansu huma aidan min al-imba ya zamo daga me al-imba din ne bada labari to likat al-hamza fiha fihi takhfifan likathrati al-isti'mal sai aka shafe al-hamza din nan domin mai sauƙaƙawa da kuma yawan amfani da ita wasani fuska ta biyu huwa bi ma'anar rafi' an gane annabi sai ya zama ma'ana madaukaki ma'khudhu min an-nubuwa وهي المكان المرتفع wato sai zamo daga annubuwa ne wanda shine guri wanda yake madaukaki fa ala hadha yakun nabina ala al-asl to anan sai zamo annabina a bisa asalin sa ne wanda yake ba al-hamza to dai wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa waɗanda madaukaka ne ko kuma masu ba da labarin abin da Allah ya mi ya saukar musu ko bi ghairi al-haqq ay bila jurmi ba tare da wani haƙƙi ba ma'ana annabi bai kashe kowa ba dan me zaka je kashe shi ba wani haƙƙi zalika bima asaw wa kanu ya'tadun zalika wato wannan ya same su bima asaw saboda laifi da suke aikatawa kanu ya'tadun yatajawazuna amri sannan suna tsallaka al'umarnina wa yartakibuna maharimi sannan suna zakiyo ne wato ainihin abubuwan da na riga na, na haramta su an gane kuwa waɗannan su ne dai bani isra'ila ban sani ba za mu kanta ayi ukun nan sai mu shiga kisan sabit na
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين na'am ubangiji ta'ala ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani suka gaskata wan nasara haka ne wa innal ladina amanu wal ladina hadu da waɗanda kuma suke wato yahudawa wan nasara da kuma kiristoci was sabiina da sabi'awa man amana billah cikin su to wanda duk yayi imani daga cikin waɗannan billahi ya imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranan ƙarshe yinin ƙarshe wa amila salihan kuma ya aiki na ƙwarai falahum ajruhum inda rabbihim to suna da ladan su a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim sanan babu tsoro tattare da su wala hum yahzan sanan ba su yin bakin ciki wa id akhadna mithaqakum kuma mun rike alƙawarinku wa rafa'na fawqakum at-tur sannan kuma mun daga dutse akan ku khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce ku riki abin da aka baku da gaske da ƙarfi wadhkuru ma fi sannan ku darasin abin da ke ciki la'allakum tattaqun wato saboda ku tsira ku tsira daga wuta ثم توليتم من بعد ذلك sai kuka juya bayan haka falaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falalar Allah akan ku da rahamarsa ba da kuntum minal khasirina da kun kasance cikin tababbu innal ladina amanu wal ladina hadu ya'ni yahud wato lalle waɗanda suka yi imani kuma da wanda suka wato ainihin suke yahudawa wato sumu bihi liqaulihim inna hudina ilaik wato an kirayi yahudawa da wannan suna saboda sun ce inna hudina ilaika ko can cikin suratul araf ne ko ai minna ilaika ai mun karkatu zuwa gare ka an gane wan nasara da kuma nasara sun mu bihi li qawlil hawariyina nahnu ansarullah an kiraye su da me eh wannan suna saboda me sun ce nahnu ansarullah can cikin suratul safi an gane karkashin wannan ababun fa'ida baya halasta a ce kristoci almasihiyun an gane in kace musu almasihiyun ka jingina su gawa almasihu annabi isa alayhi salam kuma basu bi tafarkin sa ba ko annabi musa isa musulmi ne su kuma sun zo sun ce salisu salafa sun ce me isa ibn allah an gane wasabi'ina da sabi'awa qara ahlul madina wasabi'ina wasabuna bi tarkil hamza wato akwai qira'a ta nafi'u wato da kuma nafi'u sun da abu ja'far ko shine sune ahlul madina suna karanta wasabiuna din nan da wasabin wasabun bi tarkil hamza su cire alhamza wal baqun bil hamza sauran kuma suna karantawa yanda yake wasabiina wasabiuna an gane wa asluhu asalin wannan kalma al khuruj shine fita yuqal ana cewa saba fulan an kharaja min dinin ila dinin akhar eh shi yasa akwai kissar sahabi da quraisha suka suka ce asabauta ne in ban manta lafazin ba shin ka fita daga addinin mu ka koma wani addini ne an gane fa haula'i sun mubi waɗannan sabiya an kira su da wannan suna li khurujin min dinin ila dini domin sun fita a wani addini suka shiga wani addini to daga cikin masu imani da kuma yahudawa da nasara kiristoci da waɗannan sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani daga cikin su ko daga cikin su waɗannan min hadhihi al asnafi bil qalbi wal lisan kenan daga waɗannan sunfi duk wanda yayi imani da Allah da kuma yinin ƙarshe yayi imanin bil qalbi daga mi da zuciya wal lisan da kuma mi harshe kenan akwai wanda suke imani a harshe kuma ba sa yi ami a zuciya tun dama wa yace maka mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe amma Allah ya ce wa mahum bi mu'mini wa amila salihan kuma ya aikin kware daga cikin su falahum ajruhum inda rabbihim to suna da lada a wajen ubangijin su wa inna ma zukira bi lafzil jam'i sani kawai ya ambata da lafazi na jam'i yace falahum ajruhum li anna man domin da yace man amana duk wanda ya imani ita man din nan yasluhu lil wahid yana kyautatuwa ka maganci mutum ɗaya da man wal haka mutum biyu ka ce man an gane wal jam'i haka jam'i ka ce man wal muzakkar haka in namiji ne ka ce man wal mu'annas haka in mace ne ma ka ce mi man dan haka dukkan man dinnan ta shiga jam'i shi yasa yazo fala wannan falahum wala khawfun alaihim fi dunya sannan a duniya nan ba su mi tsoro an gane in za su mutu ma ba su tsoro na abin da za su bari bayan su wala hum yahzanuna fil akhirah sannan ba su yin bakin ciki a lahira a ce duniya ba ka tsoro lahira ba ka bakin ciki kai nasara wa iz akhadna mithaqakum ahdakum ya ma'shar al-yahud kuma mun rike alƙawarinku ya ku yahudawa wa rafa'na fawqakum at-tur wa huwa al-jabal wato kuma mun daga dutse wanda shine wato at-tur akan ku wanda shine dutse khudhu ay qulna lahum khudhu sannan sai muka ce da su wato ku riki ma atainakum a'tainakum bi quwwa abinda muka ba ku nan ku rike shi fa da gaske bi jiddin da gaske wajtihadin da kokari wa muwazaba da tabbatuwa kun ga umarnin da Allah ya musu ko wazkuru wadrusu ma fihi sannan ku yi darasin abin da ke cikin wannan littafi da muka ba ku la'allakum tattaquna likai tanju min halaki tanju min halaki so da ku tsira daga halaka fi duniya anan duniya wal azabi fil uquba da kuma mai azaba a makoma amma mai thumma tawallaitum a'ratum min ba'di zalika min ba'di ma qabiltum at-taurata sai kuka kawar da kai bayan kun karbi me at-taura din amce gaci nan ku karba da karfi da kuma dogewa amma sai mai kuka kawar da kai falaula fadlullahi alaikum Allah ya ce ba dan falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu wato da rahamarsa yani bil imhali wal idraji an gane ta hanyar shigo shigo da yake muku da talala wal idraji ko imhal wal idraj eh shigo shigo da yake muku da talala wa ta'khilul azabi ankum da kuma jinkirtar da azaba daga barin ku ba wai rabuwa da ku ba domin Allah malamai suke cewa me yumhil wala yuhmil yana jinkiri amma baya bari ta tafi haka yau don haka shi shi yasa ina ba la yumli lil zalim in mutum yana zalunci Allah baya rabuwa da shi du amma zai iya mai jinkiri jinkirin zai tuba in ya ki tuba to fa shine in ya kama shi idza wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid to in Allah ya ringa maka talala ya ringa maka shigo shigo kai kuma ka aminta to fa ranar da ya kama ka annabi ya ce lam yuflitu duk ranar da Allah ya kama azzalimi kamun da sai da aka gama tattara shi ko to kuma ba zai kufce ba ya riga ya shigo kenan dan haka dai jinkiri Allah yake musu la kuntum lasirtum min khasirina ba dan wannan jinkiri da Allah yake musu ba da jinkirtar da azaba daga barin su da sun kasance daga wato ainihin tababbu minal maghbunina bil uquba da sun kasance cikin tababbun da za a musu uquba wa zahabid dunya wal akhirah da kuma su rasa duniya da lahira nan ne duk ayin da muka karanta ya koyan uwa Allah yana ci gaba da mana bayanin ni'imar da Allah yake wa bani Isra'ila su kuma yanda ne inda suke yawa to kai ma kar kai koyi da su a ce Allah yana baka ni'ima amma kuma kana fuskantar ni'imar nan da me da laifi kar Allah dan ya baka kuɗi ka ji cewar to yanzu ya baka hanyar da zaka zama fasiki ne kar Allah dan ya baka lafiya da ƙarfi ka ji cewar yanzu hanya ce da zaka zama azzalimi an gane kuwa kai ta zaluntar kowa a'a duk abin da Allah ya baka kai amfani da shi wajen yi wa Allah da'a kuma insha Allah ta'ala anan za mu tsaya gobe sai mu ji wata kissa ta ashabu sabt an gane su ma wasu mutane an ta'addabu Allah ta'ala shiryar da mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah ya sai mun dan zakara ko bai ba an dade